السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau kusan muna ina biyar ga wata na safar wata na biyu hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa ɗayan watan tara miladiya ta 2022 darasi na shidda a cikin littafin al-arba'un an-nawawiyya zamu tashi hadisi na al-hadith al-hadi ashar hadisi na 11 zamu tashi maliki cewa anil hasani anil hasan ibn ali سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح الحسن ابن علي الحسن دن علي دن أبي طالب Allah ƙara yarda a gare su gaba ɗaya da ɗan da mahaifin gaba ɗayansu da shi alhassan sannan kuma da alhusai da, da, da mahaifin shi aliyu maliki cewa sibdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sanda alhassan ɗa ne na fatima ita kuma fatima ɗiya ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka alhassan sai hoto a matsayin jika ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iya cikin iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ƙara yarda a gare shi kenan shine ma'anar sib yace wa raihanatihi sannan kuma abun farin cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ji da alhassan da alhusain jikoki kamar da kuma yake sananne a wajen kowane kaka jikoki abin abin lele ne a tattalan labansu wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zauwa da ɗaya daga cikinsu ya zo ɗaya daga cikinsu yana jan sallah yana jan sallah ɗayansu ya hau saman gadon bayan manzo Allah lokacin da manzo Allah ya yi sujada ko manzo Allah yana matsayin limami ga mutane shine sahabi yake cewa har sai da na dago kaina in ga ko lafiya manzo Allah irin wannan jimawan da na dago kai sai na ga jikan shi ne a saman gadon bayan shi da suka ƙari kuma mazalla ke cewa ban so in yanke mashi abin da yake yi ba yana mazalla sai ci gaba da azkar raihanatihi abun farin cikin shi shine ma'anar raihanatihi radiyallahu anhu Allah ƙara yarda a gare shi kenan shi alhasan da mahaifin shi aliyu ibn abi talib qala yake cewa hafiztu na kiyaye hafiztu na kiyaye min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kenan ya kiyaye daga kakan shi e kaga yanzu su suke da lasisin su yi aikin addini ka ce waye ce kai da ce kakana ce to in banda su kuma babu wani wanda yake da lasisin yau nan ba za ka zo ka yi wani aiki ba a yau a ce waye ce ka ce kakanka to shi iya da daman da zai ce kakan shi kakan shi kakan shi yayi ko kuma ya ce kakan shi kakana na gaina aikatawa wannan su hujja ce a gare su kamar da ta kuma Fadima za ta iya cewa babana yayi halas saboda baban ta iya ɗaya daga cikin waɗanda suke shar'antawa Allah ya ba shi wannan dama idan kaga yake cewa ya kiyaye daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kiyaye da ma yuribuka kabar abin da kake kokonto akan shi da shakka da kai kawo ila ma la yuribuka zuwa ga abin da baka shakka akan shi kenan ka tsaya akan abubuwan da gare ka a cikin zuciyarka da gamsuwa ta ɓangaren da ya shahi dalili cewa lalle aiki kaza daidai ne abinda kuma ka samu kokonto a kan shi to me ya kamata kai ya ka bar shi da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto da shakka akai zuwa ga abin da baka kokonto baka shakka akan shi al-imamu nasa'i da imamu tirmidhi suka zo da wannan hadisi imamu tirmidhi yake cewa hasanun hadisi ne mai kyau sannan kuma sahihun hadisi ne ingantacce daga cikin maganganun magabata akan abin da ya shahi bari abin da kake kokonto akan shi ka je zuwa ga abin da baka kokonto akan shi daga cikin su akwai maganar al-fudayl ibn iyad Allah ya rahama a gare shi yake cewa yaz'umun nasu annal wara'a shadidun yace wa ma warada alayya amrani illa akhadtu bi ashaddihima fada' ma yuribuka ila ma la yuribuka kaji magabata yace wallahi a rayuwar da nake yace mutane suna tsammanin cewa alwara alwara shine tsantseni da gudun abin da akwai shubha a cikin shi yace a cikin rayuwata da nake ma warada alayya amrani babu wani abu guda biyu da za su same ni kaza da kaza yace illa akhadtu bi ashaddihima zan dauki wanda ya tsanani a ciki wanda ke da garantin cewa addini ne me yasa yace saboda fada ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto akai zuwa ga abin da baka kokonto akai yana duk abin da ya zama to yana maka kaikai a cikin zuciyarka cewa abin nan haka ne ko ba haka nan bane baka bar shi misali kai ne ka je kai kai kai kai kai kai gona sai wasu haɗi suka fito akan iyaka tsakaninka da makwabcinka kake shakka wannan na makwabcinka ne ko naka ne me ya kamata kai da ma yuribuka ila ma la yuribuka Hassan ibn Ali ibn Abi Sinan ɗaya daga cikin magabata shi ma yake cewa ma shay'un ahwan yace babu wani abu mafi sauki min alwara sama da tsantseni gudun abin da ke da shubha yace idza rabaka shay'un fada'u duk abin da ya zama to kana da rai kana da kokonto akan shi ka bar shi ka bar shi ka je zuwa ga abin da bakka da wani kokonto akan shi yace wa hadha innama yashulu ala mithli Hassanin rahimahullah wannan abu ne mai sauki kaga a wajen su magabata yana cewa babu wani abu mafi sauki a gare ni sama da tsantseni a yau ko mutane mai suke bi shubha suke bi shubuhohin na irin abubuwan nan da kai wani ya ma tabbata cewa ba daidai bane amma kawai shi zai dauka ya gaba ana wani ya yana a in muka za mu za mu tuba za mu gyara wa takunu min ba'dihi qauman salihina to da ka iya da kyau mutum ya zamanto mai taka tsantsan Al-Hajjaj ibn Dinar shi ma ɗaya daga cikin magabata kana qad ba'atha ta'aman ila al-Basra misali mutum ne yake da yana da abinci kamar kana da hatsinka anan sai ka kulle sai ka ba wani dan kasuwa sai aka tai mishi da abincin shi da sabbasara aje a saida mishi ma'a rajulin tare da wani mutum wa amarahu an yabi'a an yabi'ahu yawma yadkhul bi si'ri yawmihi sai ce mashi in ka shiga hatsi na tiya 20 misali kana shiga ƙasar basara ka saida shi da farashin da ka iske na ran nan da farashin da ka iske na ran nan ya ce fa'atahu sai ana zaman jira sai wannan mutumin da aka aika da abincin nan sai ya aiko wasiƙa zuwa ga alhajjaji ibn dinar sai ya ce mashi inni qadimtul basara ya ce na isa garin basara lahiya lau abincinka ya isa lahiya lau amma fa wajadtu ta'ama mu yake cewa mubghidan sai na iske abincin wannan da nace kalan abincin mutane suna kyamar shi kaman ba a san shi ko kuma yayi yawa a kasuwa gashi na kaman sadaka yace fa habistuhu sai na kiyaye abincin na ajje shi na samu wuri amintacce na ajje shi saboda farashi shi ne har ya kai inda zai tsada in so sai ya saida maka shi yace fa zada ta'amu sai abincin ya ƙara kuɗi ya ce fazdattu fihi kaza wa kaza sai na ƙara maimakon a sai da tiya ɗaya a shika guda sai na sai da duk tiya ɗaya a ɗari uku da talatin talatin misali yanzu da aka faɗi wa hajjaj ibn dinar wannan magana me ya kamata yi farin ciki ko saboda ya samu riba ta ƙaru fatustaba ilaihi al-hajjaj sai hajjaj ibn dinar sai rubutu zuwa ga wancan mutumin da ya aika da abincin yace innaka qad kuntana ya ce ina mai tabbatar maka da cewa abu na harku ka ha'ince mu ka ha'ince mu sannan wa amilta bi khilafi ma amarnaka bi kai aiki da sabanin abin da muka umarce ka ba haka muka ce maka na ce maka in ka shiga ran da ka shiga da farashin da kake ka sai da shi haka ba ruwanka fa idza ataka kitabi ka duba halin magabata shi yanzu wannan abin da aka yi na rike abincin kasan a rike abinci ya kai wani lokaci duk da abu ne wanda yake ihtikar abu ne wanda shari'a ta yarda amma akwai wasu malamai da suke bayani akan cewa baya halatta to rashin halatta shi yana fitowa a lokacin da ya zamanto in na saya zan iya yin tahakkumi yani zan iya zan iya dora farashin da na ga dama saboda kowa dole zo je na saya to irin wannan lokaci in na ajje abincin da ya kai irin wannan adadin a cikin gari haramun ne ba misali kai ne aka zo kaka ka sayo ne bahunka biyu ko uku ko hudu ka ajje saboda ya dan ƙara kuɗi ka sai nan ba laifi bane to amma su magabata saboda duk abin da ma yake kamar akwai dan suna suna nisantar shi sai yake cewa in littahi na kuma rubutun da ne in ya iso zuwa gare ka fatasaddaq bi jami'i thamana zalika ta'am kudin da ka sai da abincin nan ka kafin shi gaba daya idan wasiƙa ta ta iske ka kai sadaka da wannan kudin gaba daya ala fuqara'il basara akan talakawan kasar basara yace falaitani aslam kai cuna la'alla zan kuta idza fa'altu zalika idza fa'alta zalika in ka aikata haka da wannan kudin nan yana ga kenan wannan kudin shi ya cima kaman zai dura ma kan shi wani abin da akwai shubha akai da haka me laihin da aka yi na ajji abincin nan abu ɗaya ne yake yake yake ga zai zamanto a matsayin kaman samun lahiya shine kudin da aka sai da abincin gaba ɗaya bara shi sadaka shi zai kenan asalin hatsin nashi ma ya dangana da kudin gaba ɗaya wani iya daga cikin halayen magabata da za wallahi za ka karanta tarihin waɗannan mutanen ka gane cewa mutane ne sadaku ma ahadullah alaihi kamar mutane sun tsaya sun gaskanta abin da ubangiji subhanahu wata'ala suka ma Allah alƙawli akai babu kokonto babu shakka ruwan abin da suke wani mai abu ne mai kura za ga cewa suna nisantar shi saboda su san rayuwa ba komai bace ba kuma karewa za ta kuma duk arzikin da Allah ya rubuta maka zaka samu zaka same shi sannan bayan shi maliki cewa wa hadha kaman tayaqqana to duk abin da yake kenan ka tabbatar da cewa akwai kokonto akai kenan abin da yake wajibi akan ka bar shi to amma akwai abubuwan da in sun tabbata a yaqini zuciyarka ce kai take da matsala take so sa maka so to wannan ba za ka bi zuciyarka akai ba malam sai ba da misalin cewa mutum ne wanda tayaqqana tahara yana da yaqinin cewa kana da yaqinin cewa kai tahara kai alwala ka shigo masallaci yanzu an fara sallah kawai wa shakka fil hadath sai shaidan ya zo rika raya maka anya kwa bayan alwallan nan ba kuma ban daki ba kai wurin da ka biyo kaza ka taka kaza fa kai wandan nan naka da kasa kaza kaza irin da dai shaidan yake mutum wasa to fa innahu sahha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد أو يجد ريحا irin wannan in ka zo shaidan ya rika raya maka kaza kaza manzala ce kakkauta daga cikin sallar ka sai ka ji karan iska da kai ko kuma ka ji warin shi to kaga wannan yaqini ne to shine malamai suke ka'ida ta ta usul ta malaman usul suke cewa al yaqinu la yazulu bi shakk duk abin da kake da yaqini akan shi dan kai shakka bai gusar da shi kai dai abin da ka sani shine kai alwala ka shi kuma sallaci ko baka san wani abin da kai ba kawai shaɗin ne ke maka wasanni ya nuna maka kamar a kaza ya hutu daga daga gabanka ko kaza ya hutu daga duburarka ko na makamanci wannan akwai wanda zaka samu ya wasuwasi he aure shi sai zaman to sai ya alwala ya zo ya shigo ya fara kuma sai ya yanke hallo ya je sake wata alwala kuma kafin ya dawo hallo shi ya raya mai wani abu to irin wannan in kai alwala kawai kai alwala shakkanka anan baya aiki yaqini da shi ake aiki ba a aiki da abin da yake shakka ne to wannan hadisi musulmi anan ya kara ko kuma bakin ne tsaya bakin ne tsaya to a cikin wata riwaya ta daban take da alaka da shi wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innal fa innal khaira kuma anilatun wa inna sharra riba lalle alheri lalle ita nutsuwa alheri ce ita kuma shakka ko kuma sharri abin da ke shakka kuma kokonto shi kuma sharri kenan duk abin da yake nutsuwa ce to wannan abin alheri ne saboda in ka nutsu akan abu in ka aikata shi alheri ne abinda kuma kake kokonto da kai kawo a kai kai da kanka baka gama tabbatar da abun nan ba bai kwanta ma a zuciyarka ba to shi kuma abin nisantar shi shine abin da yake abin da yake aula a gare ka wannan a wata riwaya kenan a wani lafazi kuma na ibnu hibban manzo Allah yake cewa fa innal khayra tuma'aninatun ita shi ita ita ita nutsuwa lalle fa innal khaira lalle alheri kuma anina shine mutum yanzu akan abin da yake sannan kuma sharri shine abin da kake kokonto kake kaiwa ka kawo akan shi wanda baka da kata akan shi wanda kenan sai ka nisance shi wannan shine abin da wannan hadisi ya kusa da ma yuribuka ila ma la yuribuka kamar abin da kake kokonto akan shi da shakka zuwa ga abin da baka kokonto akan shi baka shakka akan shi wannan kuma sai ka dora shi a cikin ko ina a cikin rayuwarka ya zama to maka a matsayin ma'aunin da zaka rika auna abubuwa wata haraka ce za a baka ko ta kwangila ko ta wane ne sai ka lura wannan abun akwai shubha a wata haraka ce ta kasuwa ka lura wannan abun akwai shubha me ya kamata kai sai ka bar shi saboda ka nutsu الحديث الثاني عشر حديث نقوم شابيو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره حديث نقوم شابيو حديث عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي أبو هريرة الله قال يرضى قريش كيتشيوا من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي من حسن ينا دقا تكين كاو إسلام المرء مسلم متن tarku ma la ya'ni bare shi game da abin da bai shahe shi ba da abin da bai shahe ka ba ka shiga ciki wani iya daga cikin cikan musuluncin mutum ba kai tabibiyan mutane ba kana ta tatabbu'i auratin nas wani me yayi ina ya tahi ya aka yi samu kaza wacce ya aka yi kaza ya aka ta samu kaza ya aka take da alaka da wacce wannan ba ruwanka ba ruwanki iya daga cikin abin da zai sa ka huta ma ranka cikin rayuwa hawan jini ba zai kama ka ba duk abin da bai shahe ka ba ka shiga cikin shi kawai ka baka lafiya amma daga lokacin da ya zama to ka kawa kamarori so kake ka gane wannan waye ke wannan kaza yake wannan kaza yake ka shiga kai baka huta ba halshen ka bai huta ba akan zargin mutane zuciyarka bata huta ba akan daukan dakon zunuban mutane sannan kuma su mutane mutane su ka huta sai zama to wani mutum mutumin kirki na cikin al'umma amma dalilin kokonton ka da shakkan ka ni wani aka rike ga kwanan da sai wani kiba yake a ce a ai kaza yake mana lahiya wacce heramiya take ayyo buku da labari ai kaza kaza kaza ta samu matsala da wacce da wani da wani da sauransu wasa ku ina ruwanku in matsala ta iske ku kun ga za ku iya ka gudunmuwa ku ka gudunmuwa amma duk abin da bai shahe ka ba a cikin rayuwa karka shiga cikin shi wannan shine zaman lahiyar dan adam sai ka zamanto kayi rayuwa lalaka wala alaika wannan hadisi ibn rajab al-hanbali yake cewa wa hadha al-hadisu aslun azimun min usulil adab wannan asali hadisin asali ne mai girma a cikin asali na abin da ya shahi ladabi na rayuwa waqad haka al-imam abu amr ibn salah ibn abi muhammad ibn abi yazid ibn abi zaid imam al-malikiyyah fi zamanihi annahu qala yake cewa wanda daga cikin magabata yake cewa ai harhaduwar ladabi gaba daya da alheri gaba daya ya tattaru a cikin wannan hadisin da wannan hadisin da sauran hadisai guda uku kina ya ambata wannan hadisin a ciki ya ce duk alherin duniya da lahira yana cikinsu hadisi na farko ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyashhad duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira in za ka yi magana to ka faɗi alheri ko kuma ka ja bakin kai shiru kaga sai ka huta saboda wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abinda zaka faɗa da abinda zaka saurara da abinda zaka duka za tambaye ka da aka in ya zama to ka'ida ka kasa mazalla ke cewa wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranan ƙarshe ya yarda akwai lahira to in zai yi magana ya faɗi alheri ko ya shi yanzu duk mutumin da ya yarda wannan hadisi yake aiki da shi ya yi da wani ya yi gulma ya annabi manci ko kuma ya shiga cikin al'amarin mutane dole so yake sai ya ce wani abu kansu wallahi ba zai ba shi yasa da kaga mutum ya bau ya bau wani abu to ya bar abin da yake karantarwa addini ce haka dole ka gaba kin hadisi na biyu shine hadisin wannan da muka karanta min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kaga in zaka wada alheri in zaka yi magana ka wada alheri hadisi na biyu in abinda bai shahe ka ba kar ka shiga cikin shi sannan kuma hadisi na uku hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake lokacin da wani yake yake tambaye shi ya rasulullahi ausini ya ma ikalla kamun wasici manzo Allah ya ce mishi la taghba kar ka hushi kar ka hushi saboda mutum ya hushi zai iya faɗin abin da ba shi ba zai aikata abin da ba shi ba kuma daga kuma baya kuma ya tana dama sannan hadisi na hudu yake cewa shi ne al-mu'min faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min mumuni yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yana son alheri ga dan uwan shi irin alherin da yake so ya same shi yanda kake so ka samu alheri ka rika fatan dan uwanka ma ya samu yanda kake baka so wani abu na sharri ya same ka kai fatan kada ya samu dan uwanka ka ga waɗannan hadisan guda hudu duk mutumin da ya kokarin kiyaye su ya hada alherin duniya da lahira in za ka yi magana ka faɗi alheri ko kai shiru sannan kuma abin da bai shahe ka ba kar ka shiga sannan kuma abu na gaba kar ka yi fushi sannan kuma na ƙarshe alherin da kake so ya same ka ka so ya samu ƴan uwanka musulmi yanzu mutumin da ya aiki da waɗannan hadisan zai ma wani hasada wallahi ba zai mishi wani ya tsone mishi ido ya hana ka sakat ka ga mutum ya kasa zama ya kasa tsaye akan wai ya akai wani ya samu kaza ko ya akai wacce ta samu kaza dan me ina ruwanka wannan hadisin kwarai hadisi ne wanda aslun ne azimun min usulil adabi sannan ɗaya wasu daga cikin magabata suke cewa malik ya huna yake ce anan wa qala ba'd arifina wasu daga cikin masana Allah yani mutanen da suke bautan Allah ne suka sa gaba yace idza takallamta idan kai magana yace fadhkur sam Allah laka ka rika tuna Allah yana jin wannan abin da kake faɗi duk abin da zaka faɗi ko menene ka sani cewa wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma alam ya'lam bi anna Allah yara قد نرى تقلب وجهك في السماء وتقلبك في الساجدين Allah yana ganin ka kuma yana jin abin da kake faɗi duk abin da zaka faɗi kun haɗu da wani an je amma wani kage an mai sharri an mai kutukutu an yi wane ne ku tabbatar da cewa wannan abin da ku kulla akwai ran da zai warware ka rika tuna cewa Allah yana jin ka duk abin da zaka faɗi wa idza yake cewa idza sakatta in kai shuru kuma fadhkur ka rika tuna nazarahu ilayka cewa Allah yana ganin ka kenan kuma hali kai baka da baka da ba abin da zaka ce ka huta daga cikin abin da ke kula kulawa Allah subhanahu wataala da haka wannan iya daga cikin abin da iya da ke mutum ya sashi a cikin tsarin rayuwar shi saboda ka huta ka hutar da mutane a wani hadisi a cikin al-musnad na Imam Ahmad daga hadisin al-Husayn yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min husni islamil mar'i ya daga cikin ko kuma kyawun musulmancin mutum yace illatul kalami karancin magana qillatul kalami fima la ya'ni ka karanta magana cikin abin da baka sani ba sai dai wannan hadisi hadisi nan iya da rauni daka dai wancan sahihin ya wadatar da mu Umar ibn Abd ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin magabatan da suka yi mulki mulki mai suna mulki ya kwatanta adalci iya inda zai iya yake can adda kalaman min amalihi duk mutumin da ya ilga ya kiyaye maganan shi game da aikin shi to wannan mutumin zaka samu cewa kalla kalamu maganar shi zai zama dan kaɗan ba a so mutum mai yawan surutu kalla kalamu maganar ka zai zama dan kaɗan ne illa fi ma ya in ka ga ya magana to sai abin da ya shahe shi amma abin da bai shahe shi ba ba zai magana bari ba mu misali guda ɗaya a wannan bangaren misali mu tahi makwantai an je binne wani yaya kake jin sauti kala kala ku yi kaza wanne ce ayi wanne ce a bari wanne ce kaza ci ci ci ci ci ci har ka sa me me za maimakin ku ku tsaya waɗanda abin ya shahe su wanda su suke kula da wannan gawan su yi abin da ya kamata tunda suna yi amma sai ga wani a can baya gaban shi akwai sama da mutum hamsin amma so yake yi magana kuma a saurare shi kaga duka wannan yawan magana ne cikin abin da bai da amfani kuma abin da bai shahe ka ba za ka shiga kai abin da kai ka kai ka tsaya lokacin da ko ka samu wuri ka zauna har a gama binne aka binne ka tashi kai addu'a wannan shine abin da ya tabbata amma ka duba da muke surutu a makwantai kaga wannan abin da bai shahe ka ba sai ka zo ka shiga cikin shi da haka yake cewa duk mutumin da ya zamanto yana kiyaye maganganun shi game da aikin shi to wannan zaka samu magana shi kaɗan ne illa fi ma ya'nihi sai a cikin abin da ya shahe shi yace wa huwa kama qala fa inna kathiran minan nasi la ya'uddu kalamahu min amali saboda da yawa daga cikin mutane ba sa ilil ba sa kiyaye maganganun su zaka sai ka same shi yana kirdadawa ko kuma yana kutsawa cikin abubuwan da bai kamata a ce ya kutsa ya kutsa cikin su ba zaka sai ya je gadarwa kanshi tabewa da asara haka amr ibnu ibnu qais yake cewa almala'i wannan ɗaya daga cikin magabata kenan marra yake cewa marra rajulun bi luqmana wan nasu indahu wani mutum ya zo wuce wajen luqman kuma ya ga mutane suna wajen luqman suna zazzaune faqala lahu sai wannan mutumin yake cewa yake cewa luqman din yace alasta abda bani fulan yace ni kai wannan wani ba kai bane bawan fani kaza amma kuma yanzu ga ka a zaune cikin alfarma da mutane a kewaye da kai ana ta nishaɗi ana abubuwa shin ba bawa bane kai na wuri kaza kala bala yace kwarai da gaske ni ne sai wannan mutum yake tambaye shi kala sai yake ce mishi allazi kunta tar'a inda jabali kaza wa kaza ina nihin huwa ne wanda yake masu wane kiwo a gindin dutsi kaza da dutsi kaza kala bala yace ni ne fa ni ne bai kafircewa mi ba ni'ima da Allah ya mushi a yawancin hadisin na waɗancan da mai matsalan fata da mai matsalan gashi ko da makahu kaga su guda biyun nan da mai matsalan fata da mai matsalan gashi ne suka ce suka ce a su da aka zo aka ce masu ai da ba kai bane mai matsalan bakar gashi a kanka kanka ya silge kaza kaza kaza mutane suna gudun ya ce a ba shi bane ba ya ce dukiyar da kake gani da matsayin da nake sama waristuhu kabiran an kabirin na gaje shi ne daga babba zuwa babba zuwa manyan mu dama haka muka taso alhali ƙarya yake alhali ƙarya yake ba shi ba shi ne wanda da gashi mutane suna gudun shi Allah ya mishi falala yanzu tunda Allah mai falala me yake so so yake boye abin da aka yi a baya to shi wannan bai haka nan ba yace ƙwarai da gaske ce ni ne tabbas yace ni ne sai wannan mutum yake tambaye shi to fa ma balaga bika ma ara wanda ya kai ka wannan matsayin da nake gani ga kanan ana ta maka hidima ana ta abubuwa kana sai yake ce abin da kai ni wannan matsayin sidqul hadith gaskiyan zance duk abin da zan faɗi gaskiya nake faɗi wa quli sukuti da tsawaita shuru in dai abin da bai kamata in yi magana bane to ba zan yi magana ba wa quli sukuta amma la ya'nini a cikin abin da bai shahi ne ba bana magana sai abin da ya shahi kaga waɗannan abubuwan guda biyu sune sirrin da suka kai ni matsayin da nake samu ko a yau ka gwada ka gani inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah bai wance kalar da aikin wanda gyauta ka zama mai gaskiya ka ga yadda Allah zai da sai ma an je gobe kiyama mutane sun rasa yanda za su yi Allah ce haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wannan ita ce ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su ba ƙarya masu ƙarya ba ka zama mai gaskiya Allah taimaka mana wahab ibn munabba yake cewa kana fi bani isra'ila rajulani a cikin bani isra'ila ce akwai wasu mutane guda biyu balagat bihima ibadatuhuma bautan Allah da suke yi labarin da ake badawa in ya tabbata sun kai matakin da an yamshiya alal ma'i tahiyya suke a saman ruwa yace fa baina ma huma yamshiyani fil alal bahari ko fil bahari suna cikin wannan tahiyyar a saman ruwa iz huma bi rajulin yamshi al hawa kuma sai suka yi dace sai su ga wani mutum shi kuma a saman iska yake tafiya fa qala lahu suke cewa ya abdullahi ya bawon Allah suka ce mishi bi ayyi shay'in adrakta hadhihi almanzila ya akai ka samu kaiwa irin wannan matsayin kala sai ce bi yasirin min ad-dunya da wani abin da bai taka kara karya ba na rayuwar duniya yace fa fatama'tu yake cewa fa fatamtu fatamtu nafsi an shahawat fatamtu nafsi na yaye kaina daga ce iftam shine yayewa ya yaye kan shi yake ta ani shahawati game da duk abin da yake sha'awa ta rayuwa ya haramta wa kanshi duk wani abin da yake sha'awan abin da Allah haramta ya bari sai yake cewa wa kafaftu lisani amma la ya'nini kuma na kame halshi na game da duk abin da bai shahe ni ba sannan yace wa raghibtu fi ma da'ani ilayhi kuma na kwadaitu zuwa ga abin da aka kira ni zuwa gare shi wa lazamtu samta na kiyaye bakina turu shine aikina ya ce fa'in aksamtu alallahi a barra kasmi in na yi rantsuwa da Allah na ce yanzu sai an yi kaza Allah sai ya kubutar da wannan rantsuwar tawa ya ce wa in sa'altuku in na roƙi Allah a aɓani Allah ba ni yake me kai shi wannan matsayin shiru da gudun duk wani abin da yake sha'awa ce da hayaniya na rayuwa kaga kenan mutum ya zamanto yana da irin waɗannan ɗabi'u kwarai da gaske abu ne wanda zai taimaka maka akan karayu cikin aminci ka mutu cikin aminci a haka daga cikin irin waɗannan bayanai bayanin da malai yake cewa dakhalu ala ba'dhi sahabati wasu daga cikin ba tabi'ai sun zo sun shigo wajen wasu sahabbai ko kuma su ya shigo wajen wani sahabi fi maradihi a lokacin da sahabin bai da lahiya wa wancuhu yatahallal fuskar shi tana kyalkyali tana sheki tana bada albishiri fasa'aluhu an sababi tahalluli wajhi sai suka ce mashi me yasa fuskar ka yake ta kalkali faƙala sai yake cewa ma min amalin awsaqa indi min khaslatayn yace babu wani aiki mafi yarduwa a wajena da nake kiyaye sama da abubuwa guda biyu yace abu na farko kuntu la atakallamu fi ma la ya'ni ba na magana a cikin abin da bai dame ba harakata ba duk abin da ba harakata ba ce ba ina shiga cikin shi kaga na farko sai ce wa kana qalbi saliman lil muslimina zuciyata wankakka ce game da musulmai ban riƙe kowa a rai ba ban riƙe kowa a rai ba ka gwada waɗannan abubuwan guda biyu al'ayyabul qadima na rayuwa ka zaka bada labari kuma waɗannan abubuwan su ne in kai su zaka zauna lahiya in ka iya kuma ka wahala ka wahaltar ko gobe kiyama ka tsinci abin da ka aikata na ba daidai ba kaga shi da abin da ya hodi na farko baya magana sai abin da kaga wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu na biyu zuciyar shi ta wanku bai rike kowa a riba wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci afwan manzo Allah yana cikin masallaci sai wani sahabi zai shigo sai manzo Allah yake cewa yadkhulu alaikum al'ana rajulun min ahli janna yace dan aljanna zai shigo sai wani mutum ya shigo yayi alwala gemu shi ya digar da da ruwa ina wuri na fila da washe gari manzo Allah yace yadkhulu alaikum al'ana rajulun min ahli janna dan aljanna zai shigo wannan mutumin shi dai na jiyan nan shine sake shigo kwana na uku manzo Allah yace yadkhulu alaykum al'ana rajulun min ahli janna shi dai wannan mutumin sake shigo kai Abdullahi dan Umar yace gaskiya ta zama ta same mu ba sai yace wai kai bawan Allah ina so in je gidanka ka amshi bakunci na bayan bayan hira da ya gudana tsakanin shi ya tafi gidan shi aka yi kwana daya ya wannan mutumin ba wani kiyamun lalle ba yake irin wancan sai alfijir ya kusa ketowa yake tashi dan yi nafilolin shi da wata masallaci kuma suka wuni yaga a cikin wunin nan ba wani aiki bane yake na musamman wanda wani bai yi sai da kai kwanaki sai Abdullahi dan Umar yake cewa kai yace sirrin zawwa na gidanka so da nake in ji wai menene kake aikatawa mun yi kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan aljanna zai shigo kai kake shigowa sai ce a shi gaskiya abin nan da kaga ina aikatawa ni kawai shi na mulki ba wani abin da sai lai ya shuwe baya sai kira shi kace mashi amma ina da wani hali ban taba kwana da wani a cikin raina ba sai shi Abdullahi yake ce mashi fa zaka allazi la yubaq yo ai wannan shine abin da kuma ba kowa zai iya bakka kowa a ranka aran ba bakka cin haushin kowa bakka kyashin kowa ba sonka da kowa in ka samu Allah in ka rasa Allah fa za ka allazi la yuta Allah taimake mu shi ko mutum ya yarda yayi ko kuma ya yarda ka wahala shine kawai in kuma Allah ya taimake ka ji karhin zuciya ka kai mai tirizan da halas Allah za ka rayu a cikin walwala amma zaman to ka rike wancan wannan baka magana da shi wani baka hada titi da shi in wani ya zo waje kai ka tashi ina dalili ne tsare ma ne duniya gaba ɗinta murawwaq al'ajali ɗaya daga cikin magabata shi ma yake cewa amrun ana fi talabihi munzu kaza wa kaza sana yace akwai wani abin da ina cikin neman shi ko yau ko gobe yau shekara kaza yace lam aqdir alayhi har yanzu ban gama samun shi ba na mai trizan shi na rike shi kam yace walastu bi tariki talabihi abadan yace billahi alladhi bazan fasa neman wannan abun ba qalu wa ma huwa suka ce menene wannan abin da kake nema sai ke ce alkafu amma la ya'ni kamewa game da abin da ba harkata abin da ba bai dame ni ba abin da ba harkan ka ba karka shiga ci wannan kuma kaga kai ne za ka ma zuciya ka training in an yi wani abu da ya kamata ka shiga sai ka ce a ka ma zuciyar ka hirin bai kamata ba saboda wani abu bai shahe ka ba kenan abin da kullum cikin mi kake kullum cikin shi kake shi yasa yace shekara kaza yana nema har yanzu bai same shi ba kuma ba zai hwasa neman shi ba haka ibn abid duniya ya rawaito haka riwaya ta gaba daga cikin irin waɗannan bayanai na magabata a wani ana kira shi da suna asad ibn musa ya ba su labarin cewa daga muhammad ibn ka'ab yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa a awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahli janna wannan shine bayan da muka yi dazu sannan kuma wata riwaya ta Abu Ubaida yake cewa daga Al-Hasan yake cewa Al-Hasan yake cewa min alamati i'radillahi 'anil 'abdi iya daga cikin alamomin da zaka gane cewa Allah mai girma da buwaya yana hushi da kai yace an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni a sa rayuwarka ka to kam cikin abin da bai dame ka ba kawai ka tsaya kayi zamna kayi raskwana sai ka ga kawai duk tuki banza ne kake a shi saboda duk abubuwan da kake kaiwa ka kawo a kai duk abin da ya dame ka a cikin rayuwa bane to daga kaga haka alama ce aka ce Allah yana fushi da kai kai gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sahal ibn abdullahi at-tusturi yace man takallama fi ma la ya'nihi hurima as-sidq duk mutumin da yake magana a cikin abin da bai shahe shi ba wannan mutumin za a haramta mishi yin gaskiya ba zai gaskiya ba saboda dama yin maganar son zuciya ne son zuciya kuma yana haɗe da ƙarerake da kaza da kaza in ya zo yin bayanin abin da zai yi bayanin zai yi bayani ne iyayen da zai gamsar da ku ku yarda da haka bai dame shi bai taƙaita kanshi akan gaskiya in zai zarta gaskiya ma duka zai zarta shi ba wani matsala bane a wajen shi to irin waɗannan maganganu akwai su da yawa malamai sun cewa lalle mutum ya taƙaita akan abin da ya dame ka a cikin rayuwa ga abubuwan nan birjik a cikin rayuwarka wanda sun maka yawa dan me zaka je ka ɗauko dakon hakan wani ka zo ka haltar da kanka a cikin sahihu muslim hadisin abu huraira a karkashin wannan gaba dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗayan ku ya kyautata musulunci shi yace fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri amsalha duk wani aikin alheri zaka sai an limka maka shi su goma yanzu ba sallan magriba kai ba to ladan da ake bada da darajar jam'in da ake bada daraja 27 din nan sai an limka maka ita su goma ko ba kyale ka za'i ba ila sab'i mi'ati dhi'fin zuwa limki ɗari bakwai daga wannan limki goma za a gaba da su kuma a limka su ɗari bakwai sannan kuma daga nan ma wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim Allah yana ƙara lillimkawa ga wanda Allah ya so amma sharadi shine idza ahsana ahadukum islamu idan ka kyautata musuluncinka kyautata musuluncinka abin da bai shahi ka baka ka shiga shine min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni sanan mazalla ya ci gaba da cewa yake cewa wa kullu sayyi'atin ya'maluha dukkan wani aikin banza da mutum zai aikata aikin zunubi yace tuktabu bi misliha aikin zunubi ɗaya kai zunubi ɗaya za a baka bi misliha hatta yalqa Allah azza wa jalla har sai ka haɗu da Allah ka duba adalcin ubangiji ka yi alheri ɗaya alimka shi goma daga goma nan alimka shi ɗari bakwai daga ɗari bakwai ɗin alimka shi limkin ba limkin da Allah ya Allah ya san shi amma idan da zaka aikata aikin banza aiki zunubi ɗaya ka baka zunubi ɗaya ne aiki alaihi ɗaya ka aikata zunubi ɗaya za baka sannan kuma wannan zunubin ɗaya yana nan a matsayin shi na haka nan har zuwa ran da Allah zai tada kiyama haka ubangiji subhanahu wataala game da bayin shi mai tausayi ne mai rahama ne ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantu ni Allah zai da azabtar da ku in kuka yi godiya kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu wani kumci da takura a cikin abin da shayi addini yanzu dai ka duba irin wannan rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk da shi a ce na adam ya tafi gobe kiyama ana ƙiƙiƙata cewa waɗannan wanda ake baka ɗaya ɗayan ka ce sirrin ja wacce da ake limka shi so goma so ɗari bakwai ka duba adalcin Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu ya mana bayanin ga wuta ga aljanna ya mana bayanin abin da ya tanadi a cikin aljanna ya mana bayanin abin da ya tanadi a gidan wuta sannan ya bayyana mana cewa ga aikin da in ka aikata za ka tai aljanna kuma ga aikin da in ka aikata wuta za ka tai kaga wannan ya wuce sidratul muntaha ma na abin da ya shafi adalcin ubangiji subhanahu ta'ala game da bayan Allah laqafa mana tausaya mana الإمام النسائي يا زود حديثي حديث أبو سعيد الله قال الرأى قريشي كي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أسلم العبد دبا وندي مسلمتا فحسن إسلامه مسلم كي كوتتو كتب الله له كل الله زي ربطا مك دكا حسنة أيكي الهيري الله زي ربطا مك أيكا نا الهيري من سكي مستارين يوا كمن أكي بياني أبايا ذاك دي كوتتو مسلم كي كما ka bar duk abin da bai shahe ka ba iya daga cikin abin da ke kama na rashin zama zaman lahiya a cikin al'ummar da muke rayuwa a cikin su shine mutane katsalandan a cikin al'amarin da ya shahi rayuwar mutane kai ba baka cikin rayuwar mutum sai ka ce dole sai ka san me ake ciki daga ina ka taso kuma ina za a kai wannan yana faruwa ko kuma mace ce a gidan aure ta ƙi zaune ta ƙi tsaye akan ta sai ta san meye harakan famin mijinta ta yi ruwa ta yi tsaki a cikin ina ruwanki ya daga cikin abin da bai shahe ki ba haka akwai abubuwa a cikin rayuwa wanda ba su shahe ka ba kakka shiga cikin su su ne ko shine ko zaman lahiyanka in kuma kace sai kai to za ka ga ba kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu الحديث الثالث عشر حديث نقوم شاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وأن حديث حديث أنس بن مالك ألا قال يرداء قريشي yake cewa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku baya cika ya cika ya tumbatsa ya kyau hatta yuhibba li akhihi har sai ka so ma dan uwanka musulmi ma yuhibbu li nafsi abinda kake so ma kanka kana so ka samu ka so dan uwanka ya samu bakka so ka rasa kar ka so dan uwanka ya rasa kar ka zama mutum anani kamar da kace al-insanu ananiyun bi tab'ihi wai dan adam mai son kai ne a asalin halittar shi to kaga bayanan addini kuma sun maka nuni akan cewa ko da ɗabi'ar ɗan adam haka take to ana so ka juya wannan ɗabi'ar ya zaman to ba anani ba ne kai yadda kake so ka samu haka kake so mutane su samu kar ka zaman to daga cikin mutanen da idan jiwa ya tsallake ka to kai ya haɗa kan kuma baka da matsala wannan ba rayuwar mutum mai imani bane ba masu imani Allah yake cewa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu akan su kora suna da bukata shi daga ce sai mutum ya ɗauki sadaka ya bada gidan makwabtan shi shi ya haƙura ya ba ma makwabcin shi makwabcin ya ga kai makwabci ya wancan ya cancanta sai ya ba shi ma shi ma wancan sai ga wancan ya cancanta sai ya ba shi ƙarshe sai a je wani abin yana iya komawa gida na farko da aka fara bada shi saboda me suna fifita ɗan uwansu a kansu dan shi ya rasa wani ya samu yana ga wannan ba komai bane ba wannan shine imani Allah taimake mu malaki cewa wannan hadisi yace annal murad bi nafil imani نفي بلوغ حقيقته ونهايته daga ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku baya cika ana ba ana, ana nihin an kore imani bane gaba a imanin ka baya samun cikuwa ya samu cika har sai in kana soma dan uwanka alherin da kake so ya same ka yace fa innal imana kathiran saboda shi imani abu ne mai yawa sannan kuma yunfa lintifa'i ba'di arkanihi baya koruwa a dali a kore shi gaba ɗaya saboda wani bangare daga cikin shi sai da ce bangare kaza naka ya koru naka imanin kenan bai cika ba amma dai kan akwai imanin wannan ya dace da hadisin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min dukkan wani mutum musulmi mara jin magana wanda zai ji aikata aikin zina lokacin da yake aikata wannan alfashan nan manzo Allah yake cewa hina yazni a lokacin da yake wa huwa mu'min ba ba mu'mini bane a wata riwaya yake cewa riga imanin an cire mishi ita to wannan yana nihin cewa in ya mutu misali yana zina ya mutu a kahuri a ya mutu a musulmi mai sako an gane kenan da aka ce la yu'minu ba an kore imani bane gaba daya laisa laisa nafyan mukhrijan anil milla kama ba korewa bane wanda zai hudda kai tube ka daga musulunci gaba daya a wani kaso na imani imanin ka bai gama kammala bai cika ba kamar da manzo Allah yake cewa barawo baya sata a lokacin da yake sata iya cikin halin imani hakan mutumin da yake shan giya baya shan giya a lokacin da yake shan giyan nan a cikin halin imani wanda duka ana nihin cikan imani kenan bai da cikakken imani iya daga cikin bayanan da ibn rajab alhambali ya kawo karkashin wannan wannan hadisi yake cewa wa qad rattaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dukhul al-jannati ala hadhihi al-khisla manzala sallallahu alaihi ya jeranta shiga aljanna akan wasu gabbai yake cewa kamar yadda Yazid ibn Asadin al-Qusay al-Qusari yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atuhibbul janna wani kana son aljanna manzala ce mishi sai wannan sahabi ya ce na'am ya ce ƙwarai ya maki Allah qala sai manzala ke cewa fa ahibba li akhi kama tuhibbu nafsika to ka so ma dan uwanka abin da kake so ya same ka na alheri ka rika haba haba inda kake so ka samu kai kokari ka zamanto wannan dan uwanka musulmi kana kana so mushi haka ya zo a cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah kare da a gare su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yuzahzaha anin nari tun mutumin da yake so a kubutar da shi daga wuta sannan kuma wa yudkhala aljanna a shigar da shi aljanna to fal tudrikhu maniyatuhu mutuwarka ta iske ka wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir kana imani da Allah kana imani da ranar lahira sannan kuma wa ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi ka rika son abinda kake so ma kanka na alheri ka so ya samu dan uwanka musulmai in kana so aljanna kawai ka kiyaye wannan imani da Allah imani da ranar lahira sannan alherin da kake so ya same ka so ya samu dan uwanka musulmi hadisi Abu Zarr al-Ghifari karkashin wannan gaba dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Abu Zarr ya kai Abu Zarr inni araka da'ifan yace ina ganin ka kai mutum ne wanda kana da rauni yace wa inni uhibbu laka ba uhibbu li nafsi manzo Allah yace ina so maka alherin da nake so ya same ni yace abinda zan faɗi maka yace la ta'ammara la ta'ammaranna ala thnaini kar ka sake ka zama shugaba na mutum biyu kar ka sake ka zama shugaba na mutum biyu sannan kuma wala tawallayanna mala yatimin kar ka jibinci lamarin dukiyar maraya saboda kar ka je ka afka musu maganin ka ayi ka awa in ka san kanka rauni gare ka bangare kaza kan ba ka shiga cikin shi a ce wani zo ga kaza kaza kaza sai ka ce a samu wani a bashi a kai kin da ya ce a ku dai ku samu wani ku bashi kuma kowa san kanshi ka sa bangare kaza rauni gare ka daga to wannan inda kake da raunin nan sai kai hankali ka rika kaffa kaffa kaka je ka amshi abin da zaka je ka rubuta a ciki wannan hadisi shi ma dai ga irin abubuwan da yake tare da shi malik ya cewa abu na karshe da za yi magana kai shi a cikin wannan hadisin yace wa huna wa min huna qala ba'du salafi at-tawadu'u an taqbal al-haqq a cikin zamantakewar ake da rayuwa mutum ya so maka alheri ya maka nasiha me ya kamata kai ka amsa an taqbal al-haqq ka amshi gaskiya min kulli man ja'a bihi kowane ne ya zo maka da wannan gaskiyar nan wa in kana saghiran ko da ya zamanto yaro ne dan karamin in shi yaro ne ita gaskiya ai ba yarin ba karama bace in kana da awanta kai babba ne to abin da ya faɗi in dai gaskiya ne to shi kuma ai abin ya girme ka kai ma kenan me ya kamata kai sai ka amsa saboda ita al-hikmatu dalatul mu'min sai abin da ya shafi hikima ko kuma ka ce a faɗakarwa dama kayan tsuntuwan mai imani ne aina ma wajadaha akhadha duk inda ka same shi dama naka ne kawai doka zaka misali kai daga nan ka tashi zaka sai ka hincin kai da dala ɗari sai ka biyo hanya kana ta kana ta sai ka ga ɗari na me zaka yi doka zaka yi shawarwar zaka tambaya to zaka duk wani aikin alheri da wa'azi da wane ne da wane ne aka zo aka maka jan hankali aka faɗakar da kai aka yi kaza da kai aiki kuma kayan ka ne doka dama naka ne sakaki ne kai kuce maka shi ne ke cewa wa in kana saghiran yace faman faman qabila al-haqqa duk mutumin da ya amshi gaskiya mimman ja'a bi daga duk wanda ya zo maka daga wannan gaskiya sawun kana sagiran au kabiran ne zaman tuwon da zai faɗi maka gaskiyar nan yaro ne ko bane karka ce an yi wa'azi amma wani dan yaro ko kuma yaushe ma mu muka je muka aura auren auren uwarka yaushe za yaushe aka aike ka zaka zo ka ce mana abin kaza ba daidai bane to da kaji ana wannan bayanin ana so a kauce wa hanyar gaskiya Allah kiyaye ya zaman to ka amshi gaskiya daga karami ne ko bane wa sawa'un kana yuhibbuhu aw la yuhibbuhu ya zaman to kana son abu ko baka son shi وهو متواضع in dai haka ne ɗabi'anka da halinka zaka amshi gaskiya to wannan kai tabbas ka cika ka'ida ta cewa kai mutum ne mai mai kankantar da kai shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya mai da kanshi ba kowa ba dan Allah sai Allah ta ba ka so ka bayyana ka huto amma Allah ya aballahu sai ka huto sai ga wani kuma duk abin da zai yi kaza yayi kaza yayi kaza sai Allah ya sanya mishi hijabi a kasa a kasa gane shi zaka kai tawa ka kankantar da kai ga Allah Allah sai ɗaukaka al'amarin ka ɗaukaka sha'anin ka ya daga darajar ka fa huwa mutawadi'un wa man wa man aba wanda kuma yake amsan qabulul haqqi amsar gaskiya ta'azuman yana mai jijji da kai idan zaka wadi ma gaskiya kamar da wani malamin yake ba labari a garin nan wani gubernar ya tara su an ba shi wannan jagoranci yanzu ya tara malamai ya zo an haɗu da suware da suware zaka tara malamai aka ce to ku malamai kowa ya tashi ce to za mu ta'adda'a Allah kare maka mulkin ka Allah kaza Allah kaza shi malamin namu yake cewa da ya tashi sai yake cewa to a idan ya zamanto a cikin rayuwar da kai a baya matarka ce da ɗiyanka da suke gidanka su ne kake kulawa da su ka sani cewa yau population inda magaram gaba ɗaya da suke ƙauyukan su gaba ɗaya suna cikin iyalinka yaunin su Allah zai tambaye ka kawai wannan wannan shugaban sai tashi ya rika faɗa in shekaru ne wani hika kai za ka hudu mun gaskiya kaza kaza kaza so kuma sauran malaman suna ba suna ba suna ba gubernar hakuri ana ai hakuri to kaga girman kai hana shi amsa saboda yana ga shi kaman girman mai gare ka ka ajiye kanka ka rayu ba kowa bane kai kuma ba komai bane kai kuma tun kana rayu kuma shi ma wannan kin tana da Allah nuna mishi haka ne yau kai ba misali ba a baka gubernura ta da magana misali a ce kai ne shugaban kasan ma gaba sai ne ya aka gama da sai aka zo karshe a ce ku ne karshe kuma akan sakakin da ku kuke da sakaki ne amma al'ardu ganiya ƙasa ce wadatacciya mai buwar arzikin da ka karanta ka gani abubuwan da Allah ba Allah zuba a cikin ƙasar nan abubuwa ne wanda in kana karanta sai ka kaman an yawo ba labarin wata ƙasa wacce ake baku a shi ƙasar ku ce ana maganar zinariya ana maganar uranium ana maganar phosphate ana maganar me ake kira shi da suna petrol ana maganar sharbon ana maganar wane ne gasu nan harkan kiwo ƙarshe ne mu duk gasu nan komai da komai sun tattaru amma kuma ya ba labari to me na ta'azum din da tafahur in zaka girman kai da ji da kace ne kamata ka gwada kishi da aiki abin da ya kamata kai to duk mutumin da yake amsan gaskiya saboda jijji da kai da yake ganin cewa shi wane ne fa huwa mutakabbirun wannan mutumin mai girman kai ne shi kuma zan labarin labarin cewa mai girman kai baya shiga aljanna gamdin nasu shine rena mutane ihtiqaru ka rika kallon mutane duk a bakin wani haka haka kawai za ka rika kallon mutane nazarar da za ka musu kaɗai kallon su da za ka yi kawai kallo na wanda ya rena mutane ga wasu mutane kaman kuda ko wanda ba su kai kuda ba da ban ya samu mulki ko kuɗi in jahili ne haukan da yake zubda ai ba kaɗan bane yana cikin wannan haukan sai ran da kuɗin ya ƙare ko mulkin ya ƙare ya so sai halka kuma zai ta mutane surutu lokaci kaza mu ne wane ne kaza kaza kaza wannan hadisi bil jumla yanbaghi lil mu'min ya cancanta ga dukkan mutum mai imani an yuhibba lil mu'min ma yuhibbu li nafsi abinda kake so ya same ka na alheri ka so ya samu dan uwanka haka in ka ganni ina abinda ba daidai ba kamar nasiha tunda alheri ko babu alherin da ya kai shi da ana magana alheri ba ana magana kuɗi ba kawai ko wani matsayi ko na makamancin wannan sannan kuma an yuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi wa yakrah lahum ma yakrahu li nafsihi duk abinda baka so ya same ka kaka so ya samu dan uwanka musulmi kai da zaman to a dan uwanka musulmi ne ya shiga wani matsayi to kai kuma a lokacin kake jin daɗin kallon wannan matsayi wannan wannan matsayin da ya shiga ka je fada kaza ka hodi ka je fada kaza kun ji kuma wani abin da ya fada shi ko kana jin daɗi subhanallah wani bayani daga cikin ɗabi'ar mai imani fa in ra'a min akhihi almuslimi naqsan fi dinihi ijtahada fi islahi shi mutum musulmin kirki shine wanda in ya ga wani tawaya a cikin harkar addinin dan uwan shi zai yi ta kokarin ya za a yi dan uwan na shaja Allah taimaka mana الحديث الرابع عشر حديث نقوم شاهده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زل صلى الله عليه وسلم يكتشوا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ƙara yarda gare su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu baya halatta me baya halatta da mumri'in damu imri'in jinin mutum muslimin musulmi jinin shi baya halatta a zubar a kashe shi illa bi ihda salasin sai dan hanyar aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda uku sai ta hanya ɗaya daga cikin uku musulmi ne amma ya aikata aikin da ya halatta a kashe shi amma in ba wannan aikin ba ba ya halatta a kashe shi aiki na farko a sayyibu zani a sayyib bazawari a zani mazinaci iya da aure amma kuma zina fitiye idan ana shari'ar Allah abu ɗaya zai tsarkake shi wannan mutuma shine a kamo shi a mai bulala ɗari kuma a je shi share ma duniya ƙwarai kwa wannan dattin da yake tare da shi ba abin da zai wanke shi in ba haddin ba da za a mishi amma yau idan ka yi magana cewa a yi ukuba saboda zina mutane suna ga an shiga cikin liberté da yanci da mutane suke kamar mutum ana nuna mashi yancin shi ne ya yi zina saboda ana tallatawa ana nuna hanyoyin da za su rage abin da sauran ba makamantan wannan akwai wani labari da malam muhtar durim allah ya ja rayuwar shi da alheri da albarka yake badawa nan da wata kamar guda biyu da suka wuce an yi wani zama a nan mai rita da maga wata ta yi wani binciken ta bibiyo ta kalasta sankiyam sankiyam fa a safu sani al'idani yan mata da suke ciki a cikin kusan yan mata ɗari hudu kusan ɗari uku da wasu abubuwan duka an lalace su a wani gari a nan kai da kake zuwa masallaci kana zuwa kana gani kake kaman ba a komai an lalata su san kiyam wanda suka lalata su nan mutane ne asnaf daban-daban akwai waɗanda kuzunoninsu ne akwai waɗanda matasa ne ‘yan zama gari banza akwai waɗanda abokansu ne na lafal akwai waɗanda kuma dattijawan banza ne na cikin gari iya ne ya faru mutane su kama gida su yi ta fasikanci da mutane to inda ana hukuncin Allah baka isa baka yi ka je kai zinan ka gani a kamo ka billahi lazi abaka bulala ɗari haɗa ka da wani ƙato malam wallahi inda maka bulala ɗari billahi gobe ba za ka yi ba in kuma za ka yi kai da wahala kirho bari ganin ka girma billahi la aka maka bulala sak za ka kama hanya warai kwa to inda za a wanda wannan wanda bai wanda bai aure ba kenan da wanda bata yi aure ba amma wanda suka yi aure me za a yi kawai je su a sun bar duniya saboda su virus ne a cikin mutane guba ce ba abin da zai wanke su in banda wannan rajamun da za a musu الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة نكالا من الله in suka yi zina abin da za ku musu kenan sannan daga cikin nau'in zina wanda ya tsanani shine an tuzaniya bi halila tijari ka yi zina da matar makwabcinka kuma yana na faruwa a yau da yawa zina ɓanna ce mai girma abin da kuma girma a cikin shi mutum ya nemi mata makwabcin shi yanzu labarun da ake badawa a garin nan akwai wuraren da har matan aure ake kaiwa ana fuskanci da su shi yasa abin ba zai yi ba dole an kama jiki wannan lahin suwa suke aikata shi al'ummar suke rayuwa a cikin garin ba wasu wanda gwamnati suke zawa kun da an samu wasu suka zo daga wani waje sai su mahadawa abu kuma ka duba abin takaici sai ga zo misali wani mutumin da ba addinin kuɗi ba sai ya zo kuma ba ɗan ƙasa bane ba wai kawai dan yana da kuɗi ya sai wurin da ya ga dama ya kafa harakar da ya ga dama in dai zai je misali a gwamnatance amshi takarda to shikenan bai da matsala kuna kallo kuna ji kuna gani amma bata iyan ku bata kannun ku bata yayun ku bata bata jikokin ku bai kamata bai kamata ba don me za ka kaskanci ne zana kaskanci ce tuzarta ne walakanta ne kuma wani abu ne wanda duk wanda zai yi shi bayya shirya akan ɗaya da tashi saboda manna ne ka tuɓe iyan mutane ka yi fasikancin wannan da ita haka kawai saboda wata sha'awar ka ta minti biyu uku biyar ka ce ma Allah ne shi yasa addinin musulunci tun tashin fari duk wanda yayi zina aka kama shi bai da aure eh bai da aure ku mushi bulala ɗari ita ma ku mata bulala ɗari kuma idan shugaban garin ya ga cewa ya cancanta wannan a kore shi daga cikin gari sai kore shi sai cika mai takardu ya ce wane na sallame ka daga garin nan ka je sai baɗi ka dawo ko kuma ka je kai ka gyara halayen ka dawo haka ake yi an ba zo a rika rayuwa irin rayuwa irin ta dabbobi wani dabbanci ne ka ce wani wani zai rayu rayuwar da ya ga dama wani libertan shi na kake da libertan libertan mi gare ka kai da bala'i in ya zo ba kai kaɗai ba zai takaita akan ka duk al'umma zai haɗa ku wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ai ba ke manta za a ce banda suwani suwani suwani idan Allah ya zai ma mutane hukuma a dalilin wannan laifin na ruwan sama ai ba gwamnati shi mai laifin kaɗai bane ba za a yi ruwa ba duka za a haɗa al'ummai Daka babu wani mutumin da zai aikata fasikanci da lalaci da shigantaka ya ce wai yancin shi ne a ba yancin ka bane saboda mu ma muna ciki kowa yana ciki idan bala'in ya zo ai ba akan kai kadai zai takaita ba wannan shine abin da yake wajibi mutane su fahimta amma da da da hiran wani a hurriya mutane suna da yanci suna da wane ne suna da wane ne yanci mi gare ka in yanci gare ka da gaske kake yanci gare ka sake yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya raka baka in ka isa kawai shigantaka ya sayi buzani duk mutumin da ya zama to ya yi aure kuma aka kama shi na zina hukuncin addinin musulunci kashe shi da ai kuma wannan shine daidai babu wani shakka akan wannan kuma wal yashhad azabahuma ta'ifatu min almu'minina amma kira wasu ayi a gaba a zartar da hukuncin a gaban su saboda ya zama to izina ga mutane me a zuwa zauna cikin gari mutane suna ta ana ta zina ta zina ce me amfanin rayuwar me amfani yanzu kuma maganar da ake kwa ƴan mata suke shan magungunan da suke hana ɗaukar juna biyu ko su je a tsaga jikinsu a sa musu wannan ƙarhen ko na makamancin wannan kai a garin nan wani dan wake bani labari ya ji da kunnen shi wata uwa tana cewa iyarta na ga take taken ki yayi yawa rashin zaman ki yayi yawa zo mu je ta kama ta kai ta likita aka sa mata wannan ƙarhen kenan ta yi ne ta je ta yi abin da ta dafa ita dai abu ɗaya ne ba ta so ka a ce ta yi ta yi juna biyu ina imanin kai ina gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ina biyayya kaga manzon Allah ina biyayya kaga Allah subhanahu wataala da maganganun Allah da maganganun manzon shi bakka wata kuma tana cewa yo dan an yi dan shege sai ni wani shine da kunne na naji shi in 2013 tana cewa sai ni wallahi a saman titi kuma bi sautin ali بصوت مرتفع مريا مدوكيا tana ce da ainihin shege sai ne ana ga shine wayewa ko wacce waye ce shi yasa manzo yake cewa kiyama ba ta tsayawa sai an sauya mu abubuwa suna eh zina sai a ce mata wayewa ce to menene ai biyan bukatar yana ta da yanci ta biya bukatar ta kira wukar ta yi abakanta su zo su shiga ɗakin ta a gidan ubanta yana ne da faruwa shi yasa wallahi muna cikin wani lokacin da dole sai an yi taka kuma sai an yi a hankali Allah rahama nasiri wan nafsu bin nafsi haka kuma abu na biyu mutum musulmi ne amma in ya kashe rai shi ma kashe shida warai wanda shi da adalci wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi mun rubuta musu a cikin at-taura sannan kuma da shari'ar tabuwa cewa duk mutumin da ya kashe ne kashe shi zai amma a yau da aka ɗaure aka ɗaure wa shekantaka gindimi ake sai mutum rika cewa bari in kashe ka in ya kasan ka in ya sa in ya kashe kashe sai yi dole ya bar karri amma kan ka duba gani kuma da irin abubuwan da aka bari a sake yara suna kallon abin da suka dama inda ake kashe mutum mabuga da makama da wani duk komi yara sosai wuri suke suna kallon indiya hausa kuma kashe-kashen nan da dabanci shine ake yi to wannan abun a jira yanzu ba akwai shi in ba ɗauki mataki ba kuma ƙaruwa zai ai babu Allah kiyaye a ciki duk abin da aka aikata ne dole abu natijan da zai fito kenan da haka duk wanda ya kashe kashe shi zai babu zance ka kashe mutum kuma a barka ka ci gaba da rayuwa ba ma wannan ba har a ɗauke ka a kai ka a sa ka wani gida ana gadin ka a ɗauki wasu mutane a cikin al'umma a tsaida su dare da rana suna tsaye suna gadin ka wai kai da ka kashe mutum yau don me wa baka wannan matsayin a baka wannan dama har ka zo ka wannan a ɗauki kuɗin ƙasa a riƙa dafa maka tuwo kana ci kai kasuwa kawai la'aza wa'ida kawai kashe ka zai a wuce wajen shikenan wani kuma sauran al'amari tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala mun ko mun yi abin da ya kamata sannan mutum na uku wata tariku dini duk mutumin da ya bar addini shi almufariku li jama'a ya rabu da jama'a musulmi ka bar addinin ka kai ridda ka sauya sheka ko ka zama dan shi'a ko kuma ka zama ma mulhidi ka rika ga cewa duk addinin ma da ake wahala ce ake wa mutane wannan su ma wasu abubuwa ne wanda ana ga cewa an waye an yi waye suna da suna faruwa cikin mutane Allah ruha mana asiri ya kare mana imanin na ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا الله كانغنتا مو كانغنتا iyalanmu ya ubangiji ka jikan mu ka jikan mu haifan mu wannan gari wannan gari namu ubangiji subhanahu wataala ka sanya mishi albarka Allah ka gyara mana halayen mu da mu da duk al'ummar suke wannan wuri da kewaye da al'ummar musulmi gabaki daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب